khatimatun Fatima kenan Allah ya ba mu kyakkyawa ci gaba amin fil a istishabi cikin istisabi shi malam kaga kusan kamar yadda muka riga muka sani shi can tilmisani ya shi a littafin kamar tun dama kamar yadda ya faɗa a cikin farkon littafin cewa ya wake wannan littafin ne to shi a ciki a can da ya fara zai magana sai ya fara magana da can asalin nakali ya magana akan zancen qur'ani da sun- a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a dama a matsayin mahalli da ya take shine asalin nakali to sai ya magana kuma akan asalin aqaliyya wanda shine istisabi sannan kuma bayan haka sai zai magana akan ijma'i sai kuma ya magana akan kiyasi ya rufe da shi shi kuma da ya zo nan wajen sai ya canja tsarin yadda wancan littafin yake yana biyo yana biyo amma da ya zo wajen faɗan a, da ya faɗa asalin na kalli da ƙur'ani da da hadisi sai kuma ya zo ya faɗi ijma'i ya faɗi kiyasi sannan sai kuma ya zo ya rufa da istisahabi kasancewa shi istisahabi hujja ce wanda kowa da kowa yana amfani da ita don ko su yan zahiriya nan za ga cewa suna amfani da ita kun dama su galiban abin da suke amfani da shi shine qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su yarda da ijma'i na malamai ba sai dai ijma'in sahabbai suka yarda da shi sai kuma ba sai dai kuma da kiyasi ba to amma sun galiban hujjojin su za ga istisahabi din da shi suke amfani da shi to ko su kaga suna amfani da shi istisahabi ba to amma kasancewar su shi za ga hujja ne amma kamar yadda zai faɗa a can gaba cewa hujja ce wadda amma daga ƙarshe za ka gaba ta rasa wani ta'aruli na waɗansu daga cikin wani isa sabon ko wani isa sabon ya zo ya mata ta'aruli ko kuma wani daga gaba ɗaya da wani a ciro wani wani hali daban wanda zai zo ya ta'aruli na shi wannan isa sabon ga isa sabon ne za a samu wani isa sabon kuma sai ya zo ya ya zama ta ya zo ci karo da shi to irin waɗannan shi sa za ga hujjojinsa ba tafiya cika ba sosai sosai sai ya zama akwai ɗan rauni game da shi yawa to wanda waɗannan dai su ne galiban za a ga masu littafi na usul fiƙi duk waɗannan suke yi duk da cewa akwai wasu daga cikin hujjoji da dama waɗanda ake magana suna tare da mursala su yi sultani su a shar'u man kabra na shar'u lana su a da dai shawararsu da yawa waɗanda duk suna daga cikin waɗannan abubuwan wanda ake kafa hujja da su eh to amma dai waɗannan wanda aka magana a wannan littafin kusan su ne a manya-manyan hujjoji wanda za a yi wanda kuma dama idan muka duba littafin kamar yadda muke faɗa koyaushe littafin duk malam ya naɗe shi ne a cikin baiti kwaya biyu ɗin nan duk wannan littafin da aka gaba ɗaya warware baiti guda biyu can da ya magana ne musulun faqi asalin naqali a musulun minin lizakal asali kaga asalin naqali shi aka baka magana a musulun minin lizakal asali shine sai ya zama shine a bangaren ijma'i kenan auna shi an anhu shine sai ya zama shine kiyasi sai ya zama au asalin akali shine istisabi kaga abin da muke fitowa kenan duk magana da muke tayi a littafin nan gaba ɗaya akan wannan baitukan guda biyu akan su muke magana isa can ya fassara sai ce wal awwal alquran ma sunnatihi wa thani al ijma'u min ummati wa thalith al qiyas min ayyuma yali istisahabu asl umma shine wannan dan wannan muke magana saboda haka kaga duk magana da yake magana dai akan baiti guda biyu ne waɗanda za su ne suke tayar rasa wannan ita wannan ya koma nan wannan ita wannan ita wannan har zuwa yanzu ƙarshen littafin da zamu zo yanzu zamu cika da istisabi wanda shine kusan na ƙarshe wanda zamu yi
zarwani istishabu amrun nagari au hisun au hukumi li shar'in yujli hujjatuna wa shafi'i al-awwal إذا يزن به فيعزل وما وقوه على حال قل لم يتغير عنه لكن ما سلم من نقله بالسزهاب عاقلا أو ناكلا عن حاله كالليرا وغائب يتلف قبل القول على لبائن هل لبائن باين أو مشتر قرم مثل لأول من الأمان المشتري مبرر فاستزهاب عليه والثاني فالسلعة قبل العقد سالمة باستزهاب تجديد فيرجع الأمر إلى ترجيحه أحدهما بظاهر التوجيه وسور كلب داهر إذ قد سلم إن جزء قبل العلوم في فلزم إسحاب إسحاب ذاك أو يحقق قال إجازة به بلد قال مخالف بها لم يسهب مع ناكل وهو الولوغ الأقل بي فإنه مزنة مخالفة لأنها هذا الكلاب المفردة نعم أمر عقلي
larbani na'am shi wannan kamar labari ne na wuce dama a sufi ne na'am kamar ka ce istishabu al istishabu larbani na'am shi istishabi kashi biyu ne shi istishabi na'am akwai istishabu amrin Amrin.
aqliyin na'am akwai istishabi na lawan lamari wanda yake na akali na hankali wato ma'ana abin da hankali zai bayar wannan abin ba hukunci na shari'a ba a hankali ne zai bada wannan abin kamar misalin yanzu a ce mutum ya zo ya shiga ɗakin nan kuma ka san cewa a ɗakin nan babu wata kofa an ba wannan ɗakin ba ya shiga ya kulla kofa sai wani ya zo yana tambayar sa aga hankalinka zai baka a bisa cewa ai mutumin nan tun da dai baka ga fitowarsa ba ko babu wata kofa da ta ke ta can wadda zai iya fita a yan aka zo aka tambaye ka a yi hankalinka zai za ka faɗa da ƙa'ida ma za ka iya rantsuwa ma ka ce mutumin nan yana ciki domin ba wani dalili da yi saboda me saboda shigan nan sa da ya yi babu wani abu da ya zo ɗarihi ya sa wanda za a ce ko ya fito ko kuma a ya fita ta- ta ta wani waje to haka ai hankalinka ne ya baka wannan abin lamari ne kuma wanda wannan shigar da ya yi ganin cewa ya shigar nan shi ka abotar da hankalinka har zuwa awar da aka zo aka same ka aka tambaye ka shi din ka ce yana nan nan ba dan komai ba saboda kasan cewa babu wani abu da ya zo a wannan bayan wanda zai sa shi ya canja to irin waɗannan abubuwan da dama za ka gansu ana ta hukunci da su a cikin shari'a kamar misali yanzu a ce mutum ya zo an ce ah, ya shiga cikin ɗakin nan kana cikin ɗakin kana zaune kana lissafa kuɗinka sai ka fito kuna gaisa da mutum a nan sai wani ya zo ya wuce ku kuna gaisa wannan sai ya shiga cikin wajen da ya shiga sai ya fito ya zo ya fita sai ka shiga kaga ba ku wannan ba ga wannan kudin naka ba a kaga wannan abin da ka gani ba wanda zai iya cewa ba shi ne ya dauka ba. saboda mai saboda an ga shigarsa kuma bayan shi ba a ga wani ba to wannan abun kaga shigar tasa shine izu sahaban kake ganin cewa a wannan abun shine ya dauki wannan da abun to irin waɗannan abubuwan su ake magana wanda hankali shine zai iya baka abun ka gani au hisin ko kuma a'a abu ne na ganin ido sai sa ka lura da wani abu ganin ido ne ba hankali ne zai baka ba a'a ganin ido ne yasa ka ga abun kuma ka lura da shi wanda kuma wannan ganin daga shi ba a kuma yin wani abu wanda zaka iya cewa ya zo ya canja wancan halin da yake ciki au ba haka ba sai a ce zai a hukumar da shar'in ko kuma ya zama akwai wannan hukunci guda ɗaya kenan akwai istihabu amran aqli ko kuma istihabu amran hissi guda ɗaya ne wannan na'am sannan akwai istihabu hukumin shar'iyyin kuma shine abota hukunci na shari'a na'am can inda hankali zai baka wannan ba magana shi hukunci ake magana ba. to akwai inda kuma abu ne aka masa hukunci tunda aka masa wannan hukuncin babu wani abu wanda ya zo sabo wanda ya same shi ballantana ya canja masa hukunci amma a ce ruwan nan mai tsarki ne kuma daga nan babu wani abu wanda ya zo ya sa shi aka zo aka yi wannan ruwan to ai komai daɗewarsa kawai zaka ce masa ɗahiri ne shi kaga wannan hukuncin ya yi sahabin sa kenan ya abuci shi haɗi zuwa wannan hukuncin. amma daga wani abu ya zo kaga zai iya warware shi wannan hukuncin ya canja kuma daga wannan hukuncin zuwa wani abu to shi ake nufi da isa sahabin kuma da sharri jula eh yujila da ake nuna shi na'am shi isa hujjatuna sahabin hukumin da shar'i kenan na'am hujjatuna hujjatuna hujjan mu mu mazhabin malikiya wa shafi'iyyu da shafi'i zai zama kenan domin ilaba ne hujjatuna na'am mu malikiya wa shafi'i wa hujjatu shafi'i kenan kuma ko na'am ala mulabirai na'am.
kaga hujjar shafi'i al'awwalu shine na farko hujjar mu da hujjar imam imam shafi'i shine wannan isa sahaba amran aqaliyin aw hisr na'am wannan shine mu hujjar mu da shi muke amfani da shi na'am yanzu galibin zannabi yi karya hasulu domin galibin zato da shi yake tabbata idan aka zo aka wani abu za ka cewa a zatanka hankalinka ya baka cewa ai a zatanka wannan abin da aka faɗa nan babu wani abu da ya zo ya canja shi saboda haka galibi mu da shi muke amfani
na'am na'am fama fama hukuku ala halin ala halin ulima ai domin abin da ya zama an san shi ne an san hukuku wa afkuwarsa ala halin a bisa hali kafin abin nan cewa ga halin da yake ciki lan yi tagayyar ano kuma abin ya zama bai canja ba kwata-kwata da gare shi galibi idan abu ya zo za a ga cewa abin nan hukuncin nan ga yanda yake kuma daga nan bai canja ba misalin kamar yadda muka taɓa da misali a baya cewa da za ka karɓi gida gidan haya ka zauna gidan nan shekara guda sai ka fita bayan baka nan kayi tafiya kun haɗa abuja da mai gidan sai yake gaya maka wanda kuma rabuwarka da gidan bai fi yan watanni ba sai yake gaya maka cewa ana son zan sai gidan a ya halatta ya sayan maka da gidan amince shi sayan ga'ibi ne ko saboda me saboda ai hukuncin da kai masa yanda ka fita daga ciki ka yi sahabi cewa daga lokacin da ka fita zuwa a lokacin da aka zo ana yi maka sallan gidan sahabin cewa gidan nan yana nan salimi ku fitacce to har yanzu ma yana nan a wannan halin na ku fitar ba wani abu da ya same shi dalilin da ya sa kenan shari'a take to shikenan yanzu a iya sai maka da wannan abun ko da tare ba tare da an kaga abun ba amma ba haka ba sai an abu ga'ibi ai bai halarta ba domin ana ganin akwai garari a ciki za a iya sai maka da abun kuma sai bayan ka gan shi ka kai bayan da yake ba to amma idan ya zama da cewa da can kaga abun baya kuma yanzu dadewar da aka yi bai kai lokacin da za a ce abin da ya samu tagayiri ba a shi kenan za ka iya hukunci da shi domin me ka yi sahabin halin da yake ciki na wancan lokacin a yanda yake har yanzu ma a zaton ka cewa bai canja ba ka ka yi amfani da me da galibin zanni kenan ko
lam yatagayyar anhu shine bai canja ba ano gare shi lakin masal sai dai ma zalima min naqali na'am shi wannan abin da muke faɗa shine istisahabu amra aqaliyin kenan wannan abin da muke magana na'am shine ma huku ala halin ulama lam yatagayyar anhu na'am shi ne ce amma sai dai malam ce lakin ma sa lewa min naƙali sai dai cewa shi isa sahabi din nan baya kubuta min naƙalihi daga warware shi bis sahabin ahad da wani isa sahabin wani galibin za ka gaji inda isa sahabi yake za ga akwai wani isa sahabin kuma da yake zuwa ya zai warware wannan isa sahabin duk inda aka sami isa sahabi za ga akwai wani isa sahabin kuma da zai warware shi. Amin.
na'am auna kilin An hali.
hali ko kuma wanda yake mai warwarwa mai ciruwa ga an hali daga halinsa ya zama da can ga halin da ka san shi yanzu kuma wani halin ya zo ya cire shi daga wannan halin ya mai da shi zuwa wani halin kaga ba wani isa sahabin ne ya zo ya warware shi ba a'a wani halin ne kuma yanzu ya zo ya tashi ya canja yanzu kuma ya koma wani abu galiban abin da yake samun wannan Allah yura ya karanta kwarai da gaske a ce an same shi ba a same shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba shi isa sahabi na'am shi za ga wani zubin kamar yadda ya faɗa cewa galibi yana da rauni a wajen hujjarsa magaibun abinda baya nan mutlabu yutilifu sai ya zama ya halaka na'am qabla al-qabd tun kafin a karɓi abun hal bayin yanzu ya halatta gaba abun nan gurmun yanzu hasarar hasala ta tabbata libayin aw ga wanda musharin ga wanda ya siyar ne an musharin ko wanda ya siya ne na'am mutum ne ya zo ya siyan maka da abin da abun nan baya nan amma abun ka gan shi kamar misali yanzu gidan nan da muke magana ko kuma abu ne watakila wanda za zai iya yiwa abin ya zo ya kawo maka ta iya watakila wata mota ce motar nan kuma ka hauta ma ka yi amfani da ita yanzu kuma bayan wata daya sai zai ce yana son zai sai motar nan sai ka siya ya zo motar nan ya ɗauko ta kafin ya zo ya kawo maka sai motar ta buga akan hanya to yanzu hasara ta baya ki ce ko ko hasara ta mushkili ce na'am to shine sai aka dubi istisahabi ta bangare guda biyu na farko an dubi istisahabi a bisa cewa kai da kake hawa motar nan kai ka hawa motar nan ka tabbatar motar nan lafiya take to tunda lafiya take hukuncin lafiyan nan shi zai abota har zuwa lokacin da ma ta zo ba ta samu lafiya ba saboda haka ashe kenan an samu istisahabi na cewa motar nan lafiyayya ce tunda ka santa a lafiya to har a wannan lokacin da aka zo za a baka idan ta samu aibi wannan hukuncin na lafiya shine zai abuce ta sara ko da ta samu wani abu asara ta ka ne wannan sai a tsammani wani abu ne kawai ya zo maka daga Allah musiba ce kawai sai dai ka hakura kawai cewa wannan abin da ya zo ya samu yanzu kawai musiba ce daga wajen kai mushi sai karɓi kayan motar ka a haka abu ne domin an yi abuci cewa motar nan salima ce tun asalan saboda haka har a zuwa a yanzu ma salima ce domin lokacin da aka zo aka yi ciniki ana cewa ka siya na sai maka kaya zama nawa ya zama nawa yadda ya riga ya siya ko to ashe kenan ko da ba a baka abin ba idan musiba ta wasu samu abin to sai a ce abin nan kawai asara saboda me saboda an yi istisahabin hukuncin nan tun da can salima ce ita to har yanzu ma sai a dauke ta a matsayin salima a istisahabin hukunci wannan magana ta farko kenan wasu kuma suka ce a ba haka za a yi ba lokacin da aka ce an siya maka da abin nan ai ba a riga an baka ba ko to tunda ba a baka ba to za a ɗauki cewa abin nan a wajensa lalle lalle kafin a kulla cinikin nan dama abin nan nawa ne ne na bayiki ne inda yanzu kafin ka zo ku cinikin nan mallakarsa abin nan da yake hannunsa sai ya zama da cewa motar nan ta buga ne kafin a zo a cinikin nan asarar waye asararsa ce ko to yanzu ma sai a isa sahabin wannan hukuncin ta cewa mallakarsa ce tunda dai har yanzu da ya cewa ya sai maka da abin ai bai zo ya baka abin ba to tunda bai baka ba sai a istishabin wannan hukuncin na cewa tunda tintin nasa ne to har yanzu ma yana hannunsa tunda kai ba ba abin da ya zo hannunsa ciniki hukunci to haka hasara ta yi ka ba yi shi kenan kaga an yi istishabin wancan hukunci kenan na duban cewa mota mallakarsa ce ko kuma a istishabin hukunci na cewa kai abin nan ai salimi ne tintin ka san shi to haka to har yanzu ma a matsayin salimi ke a wajen ka an yi a samu asara wannan asara samawiya ce daga Allah ne kawai kai ne ya same ka to wannan sunan istisahabin kaga yau istisahabi ne sai ya zama ya ci karo da wanne da istisahabin ahara kenan to shine abin da yake nufi cewa galiban da wuya ka zaba a samu wani istisahabi wanda wani istisahabin ya zo ya ci karo da shi kaga wani istisahabin in ka ce mushari shine istisahabi to kuma ga istisahabin bai ya zo ya ci karo da shi in kuma ka ce na bai ne to ga istisahabin mushari kuma ya zo ya ci karo da shi to yasa sai ake cewa to irin waɗannan idan an zo to sai dai kuma a zo a duba waɗansu abubuwan kuma wato wanda za a ƙara duba a ce to bari a rinjaye da kuma cewa ai bayan wannan to ai kuma akwai kuma ƙarin wani abu daban sai a ce to wannan ƙarin shi za a rinjaye da shi akan wannan wanda wannan ba shi da shi kaga dai ba dan saboda isu sahabu ba kenan ashe saboda ƙarin wani hukuncin ne kuma na daban ka gane sai a zuwa murajjahatu kaga akwai abin da ake na murajjahatu bayan an yi hukuncin kuma sai a duba a ga cewa to wani abu ne kuma ya fi rinjaye kaza sai a ce to ai kaza ya fi an fi a rinjaye da wannan magana saboda me saboda wannan abun kaza ya fi ko kuma kaza ya fi saboda wannan dalilin shi sa za a rijiyar amma ba dan dai su samu shi ne abin da yake magana la awwalin min al-laman al-mushari yace al-mushari mubarra'u shi mushari din nan abin kubutarwa ne la awwalin ga magana ta farko min al-lamani daga hasara domin me tun da farko da ma can shi mushari ai abin nan ba naka bane abin nan na bayaki ne da abin nan zai halaka kafin lokacin ya zo ya siya halaka ta hasara ta waye ta bayaki to sai a isa sahabin wannan hukuncin har zuwa lokacin ma da aka siyar din mutukar dai ba a ba da shi a hannun mushari ba sai lokacin da ya shiga hannun mushari sannan ya fita daga mallakar bayi sannan za a ce asara ta mutum da bai riga ya mallaka ba bai za a asara sai a isa sahabin wannan hukuncin har zuwa lokacin da abin da mota mota ta buga saboda haka me sai ce sun sahaba ashe a bota ta wannan hukuncin hari shine makamanci sai a ce yanzu abin nan asara ta bayi ce
na'am wasani na biyu fasilatu qabla al-aqdi salimatu
silar salimatun kubutacciya ce kamar la'akari sun kafin kulla ciniki ai shi mutumin nan ya san cewa a bannan ko kuma motar nan ya san dama tun da ya hauta ya san lafiyayya ce wanda akan haka dalilin haka ya siya ko ko mutum da ya san salimatun ce to bi sahabin tijidi ashe kenan wannan abun sai ya zama tijidi ta zama ta fa'ida kenan bi sahabin da isa sahabi sai ya zama wannan salimancin ya ba da fa'ida yanzu har yanzu ma a matsayin salima za a ɗauke ta an gane ko ya ɗauke shi kenan don haka ne tun daga hukunci isu zabi ga hukunci isu zabi sai su al'amur sai lamarin ya koma zuwa rinjaye da ɗayan su zahirin
da mabayyanin tauhidi sai a duba a ga wanne ne za a samu zahirin tauhidi a ciki sai a ci to a rinjaye da wannan magana amma an daren dai sai su zabi ne kowa yana da hujjarsa
na musuru kalbi ɗahiri haka sauran kare ɗahirin ɗahiri ne idan kare yanzu ya shayarwa ruwa ya rage to wannan a ruwan da ya sha rage din kahiri ne mu a wajen mu abin da muka faɗa kenan izkar salim domin ya kubuta min najasa daga najasa idan ba gani aka shi karan ga najasa a bakin sa ba ya zo ya sha ruwan to shine za a ce a wannan ruwan amma in ba haka ba dan ya zo ya sha ruwa ya rage to wannan ruwan kahiri ne qabla luluji domin me abin da za aka masa hukunci shi da ruwan kafin karen ya zo ya sha ya ruwan yake kahiri ne to sai a yi zaɓin hukunci kawai zuwan da ya zo ya sha wannan din ma ba zai sa shi ya canja ya koma ɗahirin ya koma wani jisa ba falazi shi ne kabla luluki tun kafin karen ya zo ya lallagensa wanda zima isa sahabu zaka sauraka sai hukuncin abotar wancan hukuncin zai zama ya aboce shi tun da za a tsahiri ne shi kafin karen ya zo ya lallage to yanzu ma da karen ya zo ya lallage bai san ce wannan ruwan sarki na'am ayo haƙiƙa ba ai audun nan mai ma'ana ma'ana au a zama can na wa muna magana da ma'ana au bi ma'ana illa au ila ko na'am to nan tana da ma'ana illa ne ai har ta yi haƙiƙa ne har sai an tabbatar da halin da za su ce cuɗanyar najasa bihi da shi ta haƙaƙa da ya zama ya tabbata sai an tabbata cewa karen nan kafin dama ya zo ya sha ruwan nan sai da ya je ya ciwo najasa ko kuma an ga najasa a bakinsa to idan aka zo ya zo ya sha ruwan nan to sai a ce ruwan nan ya zama najasa amma tun da ba a tabbatar da najasa ba to kawai ruwa sai a ɗan- a isa sabon hukuncin sa a bisa ɗahiri ne tun dama can kafin karen ya zo ya sha ɗahiri ne shi
na'am na'am qala to mukhalifun mai sabawa da wannan Za- hukuncin biza da wannan hukuncin na'am yace lamin lam ya sahabi na'am yace wannan abun ba isa sahabi a cikin sa ma na kilin a to ai an samu naƙilu ai an samu wani abu wanda ya ciri wannan halin daga wani halin dama mun ce ai ana samun istihbabi wani istihbabi ya zai- ya zama ya ta aruli da shi ko ko kuma a samu naqilan an halin ya zama wani hali ya cire shi daga halin da yake ciki yanzu kuma an cire shi shi wanda yake zaba zai ce a to ai da a ce ruwan nan kawai yana zaune ba abin da aka zo aka yi ba a yi wani lallage ba to da sai mu ce an samu istihbabi amma cewa kare ya zo ya sha to ai wannan akili ya zo kenan ai an samu wani abu wanda yake ya zo ya ciri wannan halin da da can ba a sha shi ba yanzu kuma an sha shi to wannan shan nasa da karen da aka yi shi yasa kenan an samu naƙili kenan wa wa lugu akul akul menene naƙilin wanda ya cire shi ga halin yace shine lallagen nan na akulubin karnuka akulubin din jami'i ne na kalbu ka san jami'i killa ne dama ko sun mun faɗa dama na'am eh innahu domin cewa shi maznatul mukhalida shi wajen zace ne na cuɗanya domin kare an san galiban yana cin najasa tun da haka shi sa sai mai amfani da wannan mazin na zaton galibin zaton sai mai amfani da shi yana halul domin ikilabi shi ne halin kare almufar da wanda yake mafi rinjaye mafi rinjaye an san kare mai cin najasa ne to sai mu rinjaye da wannan halin zaton cewa yanzu karen nan duk da ba mu gana jisa ba sai mu rinjaye da mafi rinjaye zato cewa ai kawai ya ci najasa ne sai da haka da yazo wannan abin ya ci wancan ruwan daga halin tahara yanzu ya koma me halin najasa babin cikin su sahabi a ciki domin an samu naƙilan an halin kenan alhamdulillah alhamdulillah